أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alhamdulillah sarki ya kawo mana rana ta laraba kamar biyar kenan ko biyar ga watan rajab hijira kan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu da dari hudu da arba'in da a kanan da nasara kuma kamar sha bakwai ga watan biyu dubu biyu da ashirin da ɗaya kamar yadda aka saba muna karatu a wannan littafi ne albarka na tufatul mawdu bi ahkamil mawdu na babban malami ibnu qayyim al-jawziyya Allah mutum sarki yayi mai rahama wannan kuma shine darasin mu na 39 za mu tashi faslun ko kuma inda yake wa kama anna taghayyur al-ismi yakunu da kufihi wa sarahatihi a nan za mu tashi a wanda na an sa fasil wasu kuma ba a sanya ba duka muna cikin bayanai da malam ke dangane da abin da ke da alaka da sunaye kama daga yadda za a zaɓi sunan kama daga irin sunan da ake so a sa da waɗanda ba a so a sa da waɗanda aka sarhanta a sa da kuma mai haƙƙin ma sanya sunan wanda za mu ji shi a darasin yau duk su ne ma da yake tattauna mana مالك فصل ونفصل وكما أن تغيير الاسم كما يد تنزى سنة يكون لقمحه زي يكسن سوى سبود مون سنة وكراهته da abin kyama da sunan ya kunsa wani lokaci ta ta canza wannan sunan saboda suna ne na kenan saboda suna ne da a ma'anar shi akwai wani abu na rashin mutunci akwai wani abu na najasa akwai wani abu na kyama ko wani abu na rashin ladabi ga shari'a misali kaga wannan duka wasu abubuwa ne na muni da ke ciki to kamar yadda yake sananne ana canza suna saboda ko dai munin da ke ciki ko abin kyama to kad ya kunu li maslahatin ukhra za kuma ke canza suna saboda wata maslaha ta daban ma'a husnihi tare da cewa sunan yana da kyau sunan na da kyau amma saboda maslaha sai a canza yanzu ka ma mu shiga zamu yi wani misali in aka sa mutum suna isra'ili suna ne mai kyau amma yanzu saboda miyagun nan ke sai maka yi waka sana da isra'ilu ai kan gankar gari sun mai da shi bano isra'ila kaga ya zama da shiga wani irin yanayi kaga sunan bai da kyau suna cewa kamar irin Daniel Daniel suna ne mai kyau da za a iya sawa amma yanzu a Najeriya mala ana haɗa da ƴan lahadin nan ai maka haihuwa sai ka sun yi maro yaron suna Daniel duk inda ka ji sai ce a wasu sai har ya ko baba da ai mala suna ne mai kyau yace eh irin wannan canza shi ake ma a kusuri suna akwai sunan da yana da kyau kamar ka kalli wasu yanayi to ba za ka tashi ba sai ce a kauce mashi Allah ya albarkace mu da sunayen da yawa kuma Allah ya halatta mana don an sama wani suna da ya hana kuma a sake sama wani ba da an ce misali duk sunan da aka saba a yadda a saba za a yi da sunan za su iya karewa amma in mutum dubu miliyan kaza suke so su sa suna ɗaya na damar shari'a ta yi da ita kuma shari'a ta ba su waccan damar malikin da za ke canza suna ba dan bai da kyau ba sai saboda wata maslaha da ke ciki me zai hana a ce karga me me me yasa za a ce ka canza sunan ɗanka da ka sa wa Isra'ilu saboda ka kubutar da shi daga abin da zai iya ci daga mutane malaki kama gayyar kuma barra kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya canza sunan barra bi Zainab ya mayar da ita Zainab wannan bayanan masu gabata wa karahata tazkiya saboda kyamar tsarkakewa sunan da yake gaban take barratu ko batacciya ba ta saba ma Allah ba ta da matsala da mutane kaga kuma wannan ya adam ba zai zama haka ba abu ne mai wahala saboda duk wani dan adam khassa mai kuskure ne to tunda haka ne kenan akwai magana to sai annabi ya canza sunan daga barra yake da koma zainab wa ayyu qala kuma dan kyamar kada a ce kharaja min indihi barra biyayya ko mai biyayya ta fita daga wajen shi yanzu aka zo aka ce barra ta fita daga wajen ka yanzu kai ina birru din ka kenan kuma yanzu a zo a ce sunan shi sunan ta iman ko sunan shi iman yanzu ke me ku mene ne yanzu imani ya fita daga gidan wani ya za ka yanzu wani ta bai ji sosai ba me zai dauka gidan an yi rinda take gidan ba imani to dan kauce mu wannan matsalar ne ce kai akwai fa gubar ba kamar annabi a rika farrata ta bar gidan abrar ko birru aye ne auyukan ko kuma ce kuntu inda barra ina wajen barra duk kusan da aka ce yau ina dakin barra yanzu kenan gobe ba kana dakin barra ba ne gobe ba da fa ya kudu da ya nabi sallallahu ko a ce kuntu inda barra yau kana wajen aikin da'a ne sai ce man sai ce a yau ba yana wajen aikin da'a ba amma kaga shi abin da yake nufi wata mata da ke ce barra kaga kun shi ko hakki to shine yake sai a kauce mai irin wannan kama dukira fil hadith kamar yadda aka ambata a cikin hadisi wannan bayanan sun gabata da ke nan yanzu za a iya suna saboda wata maslaha ko da kusurin yana da kyau كما في فصل وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم المدينة من ذن الله تعالى نسم الله ثبت أجريه يا كنز سنة مدينة وكان يثرب يا سنة مدينة يا دم يثرب فسماها خيبة يا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيما تسمونا خيبة ونور كما يكرا صابا الإمام مسلم ذكر يكتب بلاجون كما يدى الإمام البخاري ما هكا za ka ce mata kayyibaci za ka ce mata sabaci duka ma'anar tsarki gari ne mai daɗi yana da daɗin zama gari ne mai tsarki kamar su sahihai ne kamar yadda ya zo a cikin bukhari da muslim an abi humaydin qal daga abi humayd yace akbalna ma annabi sallallahu alaihi wa sallama min tabuk mun fuskanto tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama daga madina daga tabuka mun baro tabuka mun kamo hanya hatta ashrabna ala madina har sai da muka tunkaro madina fakka da sai ce hadihi tayyiba nan fa tayyiba ne lafazin al-imam bukhari ce hadihi taba da taba ko tayyiba muna tunkara to da duka sunan ta ne sai ce mata tayyibatu ga shi nan muna tunkarar garin da yanzu sunan ke tsabatu ko tsayibatu ko madinatu yakutul hamawi wani mawallafi ne yana da wani littafi da ya sa wa suna mu'jamul burda mujalladi guda biyar da ya zo karkashin sunan madina ya lissafo sunaye guda ashirin da tara na madina ita kaɗai na da sunaye ashirin da tara ya yi ƙoƙari ƙwarai wajen tantance duk sunan da ya faɗa a cewa ne ko a wuri kaza ko abu kaza ko dalili kaza ya sa aka kira ta da wannan suna wani malami shi kuma da ya zo nashi rubutun ya ce cewa ai ai ai sunan madina sun wuce haka shi sai da ya saba suna ɗari da sha takwas duka nata ne to shi ne wannan fairuz abadi yake cewa kamar da malamai na yau mai ne ta maganar kasaratul asma da dinda ala sharafil musamma yawan suna to galibin yana nuni ga darajar mai suna in sunan abu ya yawaita za ka cimma darajar abin ta yawaita sunan alkur'ani suna da yawa shi ka duba saboda darajar sai zama na sunayen shi na da yawa ga sunayen Allah na dokokin sarki inna lillahi ta'ala tis'an wa tis'in asma to madina ma saboda darajar ta sai zama da ta sami irin waɗannan sunaye yace wa fi sahihi muslim ya zo cikin sahihi muslim an jabir bin samura qal daga jabir bin samura ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul na ji manzon Allah ta da mincin Allah tabbata gare shi ya ce inna Allah samma al-madina tayyiba lalle Allah shi ya kira Madina da tayyiba kuma sai ya sa tsaba a kwari da baka a kibiya to da haka duka biyun su yi ana ce masa tsaba ana ce masa tsaba duka sun tabbata wa yukrahu tasmiyatuha yasriba an karanta kiran madina da yasriba karahatan shadida kyama mai tsanani kisa ko da qur'ani inda ta zo zaka ga suwa suka kira ta da yasriba munafukai ne to kaga ko munafiki in kaje kira suna ai kamar sai ka raba gari wa inna ma akallahu ta'ala tasmiyata ayasriba an munafiki Allah ya akaito sunan Madina da cewa Yathriba ne a harshen munafukai. Dan fakana shirkul azabi Allah ce wa id yaqulul munafiquna ya rasulullahi ambata musu ko ka tuna lokacin da munafukai suke cewa wallazina fi qulubihim marad da waɗanda a cikin zukatansu akwai ciwo ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura Allah madaukakin sarki ba abin da da manzon shi ba abin da take muku alkawari da shi sai yaudara wai in kuka je jihadi aka kashe ku wai kaza da kaza duk wannan ni'imomi da alkawura da waye ne suke ta yaudara kar ku je anan gara ka matsale kawai ke ta hidimar ka a duniya daga abin nan a wannan kalmar da gaji sai dai munafukan wai qalat ta'ifatul minhum kuma ka ambata lokacin da wani bangare daga cikin munafukai suka ce ya ahala yasriba ya ku mutanen yasriba la mukama lakum ba zama ne don ku ba ba ku da wurin zama nan sarge ku koma mana kar ku yaki kar ku yaki wa ta'dinu minhum munnabiyya yaquluna inna buyutana awra wa ma hiya bi'awra yuriduna illa tarara sai mu ce zai nemi izini a rasulullahi yana da uzuri saboda gidanmu ni kadai ne ga tsofaffi ga waye in na tafi ba mai kaza ba mai kaza ba mai kaza shi ne inna buyuta na aura ana tikkariya suke wa mafiya da aura Allah ya akwai masu hidimar in yuridu na illa tarara muhammadu shahida nan shi ne ya ahala ya sariwa ruwa munafiki in ba munafiki ba sunan da an riga an canza shi an jirkita shi yanzu an kawo shi ya ci shi albarka kama sun sun ce ya ahala yasriba ya ku jama'ar yasriba suna nufin ya ku jama'ar madina to kaga wanda dai munafikai ne ke da wannan suna su suka sa su suke kiran madina da wannan suna ba musulmi ba wa fi sunanin nasa'i ya zo cikin sunanin nasa'i min hadith malik daga hadith malik ibn anas an yahya ibn sa'id daga yahya ibn sa'id annahu qala ya ce sami'tu abul khubari sa'id ibn yasar yakun na ji abul huba wanda shine sa'id dan yasar yana cewa sami'tu abu hurairah ta yakun na ji sirna abi hurairah yana cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na ji manzon Allah sallallahu alaihi Allah tabbata a gare shi yana cewa umirtu bi qaryatin ta'kulu al-qura an umarce ni da in tafi wani gari ta'kulu al-qura da take ci daga alƙaryu wani kake kisa ke wa madina akalatu da kura ko akalatu da buldani yana cikin sunayen madina akalatu da kura ko akalatu da buldan zaga daga madinan ne aka yi gangani da haɗa rundunoni aka je aka buɗe garuruwa kamar su garuruwan da madina ta buɗe madadin su yi fushi su ce to bari su nakasa tattalin arzikin madina amma izini suke nema ma a ba su dama su kawo madinan abinci wannan baiwa ce ta musamman da aka yi galibai wani gari suka cikar da ku za a ga duk wani alkhairi na ku ba za ku so ku ba su ba amma kuma mutane su suke su kawo abinci sai zama da garuruwan da ba waɗancan ba da su kuma in suna so su sai abinci sai dai su zo madina sai zama da ita madinar ku sai take ciyar da yankin zai kana neman wani abinci da ake noma shi sosai a iraki to da ka tafi irakin ka neme shi gara ka zo madina ka nema kasuwar shi na nan fiye da yadda kake tsammani ga kyau ga arha ga kuma ya fi maka sauki to kaga wannan baiwa ce da Allah ya yi wa garin don na bikin umurkin da wannan gari ya kudu na yasri suna ce mata yasri ba amma ku sani wajiyar madina sunan garin madina birni tafkin nasa tana kore dattin mutane kama yin kirkiru kaba al'adin mana tana kore mutanen da ba su da kirki mutumin banzan yi sai mutum zai ji ba daɗin zama yanzu a garin nan ne bai man ba sai munafiki ne sai madina sai ka kore sai ya ji ba daɗin zama annabi yake cewa kamar yadda ka san zuga sugi yana kore dattin ƙarfi suka zuga sugi ke kore dattin ƙarfi to haka madina take kore mutanen banza wannan hadisi ne shi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin al-Kubra zaka dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza sunan Madina kenan wannan na nuni ga har sunan gari ana canzawa kenan maganar ma'anan ta wuce kuma ake sunan mutane har sunan gari sunan wuri sunan abin hawa sunan tifa yanzu kawai sai aka wani yari da ake yayi sai aka ce mashi gobara kaga bai bada gaskiya ba sai rasu suka canza mai suna ko aka wani abin hawa aka sa mai wani suna na sheda kaga yake ta akwai ba da kai ba wannan abin hawan da wannan suna na sheda kai ba za ta siya ba to sai ma da kada fasulur rabi fasali na hudu fi jawabi takmiyatul mawludi bi abi fulan cikin halaccin yiwa abin haihuwa alkunya da baban wani abu fulan kaga yanzu ba aka haife shi uba na kokarin wani suna za a sa mashi to ya riga ya zaba to kuma wata alkunya za a sa mashi lokaci guda ta yi lancin din su to shi aka haife shi jiya ko shekarun jiya ko shekarun jinkin ko rana ya tsewu to menene sunan shi sunan shi wani alkunya fa abu wani lokaci guda a cikin su kira shi da wannan kira shi da wannan to da girmamawa ce sai wannan fasalin zai magana kan halaccin aiwa mutum aiwa abin haihuwa alkunya da baban wani ya ce almaulud ba sai ya gaya maka babba bane ba da da haihuwar shi ba maulud ne yace fi sahihaini ya zo a cikin bukhari da muslim min hadisi anas bin daga hadisin anas ibn malik Allah ya yarda da shi ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ahsana an-nas khuluqa annabi kira da mintin Allah su tabbata a gare shi ya fi kowa kyawawan ɗabi'u ne kyawan hali ne da kyakkyawar ɗabi'a to ba irin annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ke za ga hatta makiya sun sallama wajen ɗabi'u hatta makiya sun sallama aka ce a same ki da wani laifi ko wani abun suka a sai dai ta kiyayya kaga kuma ita kiyayya ta hasada ita ba ta da magani kullu da adawa ke kadi yurja izalatuha duk wata adawa da ka sani ana tsammanin za ta iya kawuwa illa adawatu man adaka min hasadi sai dai kiyayyar wanda yake kin ka saboda hasada kar ka tabbatin abin da zai bari kila sai in ka mutu ka shi dunta shine dai zai ji dama dama ita kuma kiyayyar sai ta rage mata gishiri sai dora ta kuma akan zarriyar ka sarakin dai mutum na kinka saboda hasada ne ba ya ranar da za ku daidaita shi kaɗai ne ba a sulhu da shi saboda shi ne shaidani ko babban wakilin shaidan a cikin mutane ma abu ne hasada sauran wakilai shaidan sukan yi ritaya sukan aje aiki akan yi terminating amma wakilin shaidan a department ɗin hasada a wannan shi ji ma yake in shaidan ɗin ya mutu ma zai iya ɗaukar aikin oga kwata-kwata ai kace da a'udhu billahi minash shaitanir rajim zai dauka to kaga in dai ba kiyaya ba ta hasada to za ga mutum ya yi ikirari da daraja ta annabi sallallahu alaihi wasallam malami na man gida yazo yana yaba wa annabi cikin abubuwan da yi akwai dan ɗaya da yi wanda za ga ya kai makura wajen yabo waye kai waye kamar ka waye san asali ya naka wa yake da irin rabanka ka tun da Allah ya yabe ka duka wanda ya yi kama ya gaba ya gama kenan ya ce ku faɗa man a duk duniya waye irin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ku faɗa man waye ke da asali irin na annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan ba kana ma maganar a da'irar musulmi kenan yanzu kana fita da'irar musulmi in ka kuskura ka kira asali ya sai ku faɗa sai dai ne suka san babannin su su kuma waɗanda suka san babannin nasu in ba a yi sa'a ba shi babban ɗan da yake nuna baban shi ya raba goron auren baban da maman bayan shekara talatin da haihuwa ya gama digiri ya dawo sabis shi yake raba indication na ne ne na auren babana da mamana to shi kuma wannan fa a shi wannan firida ne ai dan ta gaban fatiha ne ya gabaci fatiha ta ko a musulunci ba wanda ya gabaci fatiha duk dan ƴaƴan bayan fatiha ne to shi dan bayan fatiha shine ake cewa to a ƴaƴan bayan fatiha wai wa yake annabi yanzu dama shi dan ta gaban fatiha ai shi ne ma shiga lissafi ba wa yake da irin rabanka duk wani mutum da zai ci Allah ya bai wata baiwa waye bai wani da zama rinta annabi sallallahu alaihi wasallam yace to tunda Allah ya yabe ka Allah ya ce ba kamar kai kai ne kaza kai ne kaza duka wanda ya ki kama ya gaba yace da na gano ba ka san manzo Allah mun mun fara gaba kenan ta har abada a makance ne haka ya faɗa kuma haka maganar take to yake cewa annabi shine mafi kyawun dabi'u a cikin mutane wa kana bi aqul ana sai yana so ne zai bada wata kissa yace ina da wani dan uwa yuqalu lahu abu umayr ana cewa yaron abu umayr karamin yaro ne amma an samai alkunya abu umayr wa kana nabiyyu alaihi salatu wassalam idza jaa yaqulu la annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabbata a gare shi ya kasance idan ya zo inda yara suke ko inda yaron yake ya kulu lahu sai yana ma yaron wasa yana tonin shi ya aba umayr ma fa'ala nugayyir ya kai baban umayyir me ya faru da nugairu ne shine nugair din wani kasirun nukul kafirun yushbihu al-usfur wani tsuntsu ne da ya yi kama da sadda ko kanari mago abin nan saddan da eh sadda dan karami ne haka dan ce yaron yake ya same shi ya kama yana rike shi yana wasa da shi to kaga nugair tasiri ne na nugur tsuntsun nugur to shine sai annabi ce maki ya baban umayyir ina maganan tsuntsun ka nugayyir dan samu zinaci ya ce nugayyir kana yar abu wani dan tsuntsu ne da wannan yaron ke wasa da shi to kaga wannan kyakkyawar dabi'a ce kyakkyawar dabi'a ce wane yake haka masu haka zai zama ba su da yawa kama haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake raha da hatta kananan yara kana rawi rawi yake a gunnuhu kana fatima ina da tafa yaron nan dan karami ne fa yaro ne karami fa kana anasu yukanna qabla ayyula dala bi abi hamza anas dan malik ya kasance tun kafin ai mashi haihuwa ana mashi alkunya da abu hamza tace ya aba hamza a lokacin bai aure ba ko yayi ba a yi mai haihuwa ba wa Abu Huraira kana yukan nabi zalik Abu Huraira ana mashi alkunya da Abu Huraira wanda yana ɗaya daga cikin mutanen da aka yi sabani sosai game da sunan shi ana cewa yi sabani kusan maganganu talatin duk da kololuwar zance maganganu uku su suka fi ƙarfi akan menene sunan shi ke sa wasu suka taki kawai karar abin da zai ce Abu Huraira kamar Ibn Ummi Maktumi mutum ce Abdullahi Ibn Ummi Maktumi ce kawai Ibn Ummi Maktumi a wuce wurin to kaga shi ma bai da wani da da ake ce ma ko da da ake ce mata Huraira amma kuma na ce baban Huraira yace walam yakul lahu waladun izzaka Abu Huraira lokacin da ake ce mata Abu Huraira ko da bai da shi a lokacin an ce bai yi aure ba sai bayar da suwar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam to bayar da suwar annabi shi ne sai yi aure to wannan ta sa yana ɗaya da cikin dalilai da yake sauran sahabbai hadisai kuma kaga ba mamaki a haka amma za ga makiya Allah ya suke iya kokari su ga cewa sun lalata Abu Huraira za ga mafiya target din su Abu Huraira ne wanda wannan akida ce ta fi shekara ɗari bakwai akwai masu ita target din su kenan mugun akida ce lokaci ba lokaci tana canza salo wanda ya san akidar da ka fara jin mai ita zaka iya ganewa wanda ya karanta abubuwan da ke faruwa irin wannan akida in ka ji dabbar tun shekaru biyar baya ko sama da haka ma za ka gano za a zo wannan wurin dan ya zara kafa ita ce aqida aqida ce ta su wani karkatacce da ake cewa shi Mahmud Abu Rayya yana da wani littafi Adwa'un ala sunnati Muhammadiyya haskaka sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam amma abin da ke cikin littafin rusa sunnar Annabi ne an samu wasu manyan malamai guda biyu da suka yi maki martani na ilimi mai kyau dukan da ayyo bai farfado ba akwai ɗaya daga cikin samu ta al'anwaru da kashi ba haske wanda aka yayi ba irin wancan hasken na mahmud aburayya ba shi wani mahmud aburayya ba bakin da kiki ne ma amma kuma a ƙarshe da ya zai ce shi ma malami ne na hadisi akwai jamalul banna wani mutum da yake ce mashi jamalul banna in kana in ka ɗauki ababen da Jafar ke faɗi sahihul bukhari hadisan da suka inganta kwata-kwata ɗari biyar ne aka yi faɗa a cikin littafin ya shiru amma ka bane ne ce kwana yake nazari ƙarya yake nazari ku sanu mu ce baccin shi yake sha to littafi ne bugu ko kai kana kana kana furawun za ka gani shafi ɗari uku da wani abu shi ne ya fotokofi yana ɗibowa yana zuwa ce musu yana abin nan amma bacci shi yake yi min al-mahadi ila al-lahad amma ga ga kawai tunda ya rena musu kura sai shi duk ya ce hadisai ɗari biyar suka inganta a bukari jamalul banna haka ya faɗa a lissafi yadda yake sukar su anas da su abu huraira da sukar hadisai a sahihaini haka muhammad abu rayya yake da sauran masu mutanen miyagun akidun za ta ci da kikakin su za a fara da malamai sai a zo sahabbai sai a darasan annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda za ka shi abjabbar na ya kai wannan matakin har annabi bai daga wa kafa ba amma kuma kullum cewa yake yi sa rai yake a baki lada sauran da suka gabace su ma haka suke faɗi bai canza kwanar daga cikin abin da suke faɗi kuma yadda za ka gane ba aikin shi ba ne da za ka sami hutubobin shi lokacin da yake karantawa a faifa wanda ya zauna ya kwafi ila ya watsali to za ka ji larabcin na fita da ya gama na faifar hutubar ya shiga ɗan ta'adiki da larabcin shi da a lokacin za ka ji ba a gane sallah sai shi a bashi albustanu dalilu da yawan da akanin da aiki gida da ta da kika da ta gari ba amma Allah bai da larabci da kuma aikin da yake faɗa aiki ne na na wurdan da aka ba da lokaci aka lalace sannan aka fito da shi su da ka akida ce wanda take ta ci mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam to sai na biyu horai na ɗaya da wanda suke so su rusa ina ce wanda suke so su gaskiya su rusa shi mahmud abu rayya har littafi guda ya dan ya ga ya rukusa sai na abi huraira saboda hakan ya rubuta shi kaso mai yawa na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun tashi aiki to kaga ana mai alfinya da Abu Huraira kuma da hali bai aure ba a lokacin an ce sai ba da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure wanda daga bisani har Sa'id ibn al-Musayyib ya aure diyar shi kisa ke cewa lokacin da duk inda kaga sai ibn al-Musayyib ya kawo hadisi ya tsallake sahabi ya yi irsali kenan to alaihi wasallam ka bincika daga Abu Huraira ne auren wata na ba za a faɗi sunan sarkin ba sai a tsallake wata na kuma ya faɗa to yake cewa wa adana nabi sallallahu alaihi wasallama ko wa adina nabi sallallahu alaihi wasallama da Aisha ta kuma nabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da izini ga Aisha yayi wa Aisha izini an tukanna ni ummi Abdullah da ai mata alkunya da ummi Abdullah ba ta taba haihuwa ba sai ta nemi ya rasulullah ga shi kusan duk matan su kowa na da alkunya wanda ummu fulana ummu fulan ummu fulan ummu fulan ko ummu fulana ni ban da alkunya ce to a to ke ma ai maki alkunya da dan yayar asma'u shine abdullahi ibn zubair ni sana ce mata ummu abdullah ka ga ke ne ya nuna za ka iya alkunya da dan wani ko kuma kai alkunya da wani sunan da kai ba ma wani kake nufi ba amma dai suna ne mai kyau to sai ba da izini wa huwa abdullahi ibn zubair shine abdullahi ibn zubair wa huwa ibn ukhtiha asma dani ne yar uwarta asma binti abi bakr yar abubakar hada huwa sahi malaki gaskiya wannan magana ita ce mafi inganci lalla hadisin da ruwiya ba wai hadisin da aka ruwaito ba cewa wai annaha asqafat min annabi alaihi salatu wassalam siyatan fasammahu abdul abdullah wai aisha ta yi bari tare da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ta aure shi ta yi bari da sai bari sai annabi ya ce to sunan bari dan gane namiji ne sunan shi abdullahi to ke aisha daga yau kin zama ummu abdullah wa kanna abi wai sai mata alkunya da shi fa innahu hadithun la yasih wannan hadisin kwata kwata bai inganta ba kwata kwata bai inganta ba ibn al-jawzi ya kawo shi a cikin al-mawdu'a sun ce babban hadarin da ke ciki babban gubar da ke ciki wanda ya bata hadisin wani mutum da ke ce mashi dawo ibn al-muhabbar al-imam zahabi a cikin diwanu du'afa wal masruki ne yake cewa wannan mutumin malamai sun haɗa akan aiwaki da shi al-imam an-nasa'i al-imam ahmad ibn hanbal al-imam ibn yahya ibn ma'in wanda suke da yake fasikai al-imam hakim al-imam ibn hajar al-imam an-nawawi duk wanda ka san cewa wani jigo ne can da da matsakaita sun hada kan abashi ya wanda falle wani littafi ya sa mishi suna al-aqlu suka ce kaga wannan littafin sunan littafin gashi yana da kyau hankali amma kuma abin da ke ciki ba ya aiki da hankali ba laita hula mai sande take wayo Allah ina ma bai wallafa littafin nan ba da mun fi ɗaukar shi mai hankali amma da ya wallafa littafin muka ɗauke shi mai da hankali sun ce asalin shi mutumin kirki ne shi dawo sai mun muhabbar kawai sai ya shige wa mutazilawa ya rike aqidar su kawai sai ya bi su shikenan sai ya lalace to da suka ce gaba ɗaya hadisan shi matrukai ne duk hadisin da yake cikin isnadin kawai ka aje hadisin da shi da babu duk ɗaya to kuma duk shi ke da wannan hadisi cewa Aisha ta yi bari annabi ya sa barin suna Abdullahi sai ake wata mata alkunya da ummu Abdullah kuma da ce la yasih bai inganta ba wa yajuzu tasmiyatu ar-rajul alladhi lahu awladu bi ghairi awladi kuma ma ya halatta a yi wa mutum alkunya alladhi lahu awlad mutumin da yake da 'ya'ya bigere auladi ya halitta ya muke alkunya da ɗan da ba na shi ba kaga wannan na faruwa ta fuskoki biyu ko dai kafin mutum ya aure sai ya ce shi ne abu fulan sai ce shi ne misali abu ya fi shi nan da ya aure ya kai ta haihuwar mata ya abu da mai ya shawo ina ka dan la sa sha'atin farko sunayen kilas 1 ko kuma kilas 10 ba su larfan ba ma suna yin ajin farko ya hagu da mai kyawun ina ka aka yi ta bashi mata aka yi ta bashi mata aka yi ta bashi mata yi da dai har su arba'in in mata yanzu ina ya sarta ya sarta zo ba a yanzu to ba a ce dole sai an canza bai mashi kawai ya yi ko kuma yana da 'ya'yan amma shi akwai sunan da ya fi so na alkunya kuma duka ‘ya'yan ba mai wannan sunan sai fita waje sai ya ɗauko ki kaga a ɗakin yayana akwai suna karatu ni ne abu kwala wannan kwalakar ta yi za ka iya yi su da ka ka ga kenan bajin yana da faɗi babu damuwa walam ya kulli abi bakarin ibnun ismuhu bakar ibn abi bakarin ai bai da bai da bai da wani ɗani suna bakar bai da ɗani suna bakar amma kuma na gani abubakar wala li umar wala li umar ibn ismuhu hab ibn umar kuma bai da wani ɗani suna absu amma ka gane shi ne abu hab wala li abi zarrin ibn ismuhu zar haka abu zar bai da wani ɗani suna zarru da ake ce mashi abu zarrin ولا لخالد اسمه سليمان وكان يكنى أبا سليمان حتى سلمان خالد بن الوليد bai da wani ɗani suna Sulaiman a cikin ‘ya'yan shi, amma na ne alkunya da baban Sulaiman, waka zalik Abu Salama, haka Abu Salama, a cikin ‘ya'yan shi babu Salama, ko huwa aksaru min ayyuhusa, wadda ke kai ire-iren wannan ba ba zai kira gugu ba, in muka ce mun kirke shi kuma sai ya ce ya ce fala yalzamu min jawazin tasmiyati an yakuna lahu walad aw la ayyukanna bismi zalika alwalad ya ce saboda haka falayar zamu ba zai zama tilas ba daga halaccin yin alkunya a ce wai dole sai mutum yana da ɗa wanda bai da ɗa wai ba zai alkunya ba ko kuma a'a aula ayyukan na haka ne a naku? au ayyukan na bi su zalikar walad kamar haka ne ko wannan latin akwai magana ko kuma a ce a'a abin da ya lubunce shi shine dole ya alkunya da dan shi yace gaskiya ba inda aka ce haka kaga abu shi ne yake so ya kore a nan kada a ce wai wanda bai da ta ba zai alkunya bai ce a kar ku toshe mishi wannan kofar ya halatta ko kuma mutumin da yake da 'ya'ya, wai a ce dole dole a cikin 'ya'yan zai alkunya da wani ce shi ma kar ku mutunta ku rai inda shari'a ta ba shi dama to a ba shi amfana da damar shi take wallahu alam Allah dai shine masani wal kunyatu ita al kunya takfirun wa tafhimun lil mukanna akwai bugun da aka sa takbirun wa tafhimun lil mukanna ita al kunya takfirun yawaita wa kai daraja ne ko kuma takbirun ƙara nema wa kai girma ne ƙara nema wa kai girma ne sai abu fulan girmamawa ce yanzu kaga al'ummar larabawa ai kusan kowa ma na da alkunya sannan wa tafhimul lil mukanna akwai kuma ƙara girmamawa ga shi mutumin da aka yi wa alkunyar wa ikramul lahu da darasta shi shi ma za ƙara mai girma da mutunci da daraja kama kala kamar yadda wani mai wake yake cewa ukannihi ina unadihi li ukrimahu wala ulu wala ulaqibahu wasau'atu laqabu nawa aka akasa akwai kuma bugun da suka sa wannan da dan dan wannan masalin fasaha da gamma in ka gaji ayin yadda malamai ke yi masu abin kenan su sun koshi suka ce wasau'atu laqaba ya fi dacewa ko ko wasau'atu tullakahu na zakon da aka sa lakabu ko wanda aka sa zaka iya bari wasu suka ce lakabu yaki lakabu yaki amma da inda bai nufi nufi kan magarshe wani ukanni ya ce ina ina ina kiran shi da alkunya ina yaba ma wani masoyin shi ne yace ina kiran shi da alkunya hila gunabi duk sanda zan kira shi me yasa ban kiran sunan shi sai dai alkunya ke ukuribu to da in girmama shi to da a cikin kiran mutum da alkunya akwai girmamawa yace wala ulaqibu ni ba zan kira shi da lakabi ba yana nufin lakabi mai muni wasau'atul laqab ai mafi muni ka kira mutum da mummunan lakabi mafi munanawa da za ka yi wa mutum da kira shi da mummunan lakabi na abin da yake nufi da ka kira mutum da mummunan lakabi gara ma ka kira shi da sunan shi tsura ko da ana jin cewa kiran shi da sunan shi babu girmamawa ya fi sauki nan kuma na kamar nan da yake cewa wala ulaqibu wa sau'atul laqaba ai wala ulaqibu laqaba wa su'u ai ma'asu'i kamar sai a kaddara a ce wala ulaqqibuhu ma as-sau'atin laka ba in kai fataha a da zai baka kenan wala ulaqqibuhu sai zama wawul ma'iyya ce anan wannan wawun din ta was-sau'atu wawul ma'iyya ce wala ulaqqibuhu ma as-sau'atin laka ba ko ka kaddara shi yadda yake a larabcin ko da ka karya awa wala ulaqqibuhu laka ba ma as-sau'ati ba zan mashi mummunan lakabi ba duk da cikin mummunan lakabi akwai muna na to ni masoyi ne ba zan mashi haka ba wasu malamai su suke cewa a'a rufu'a ya kamata a yi sau in ka ce wala ulaqibuhu wa sau'atu mal'ut ne na addin annaka suka ce kuma abin da zai nuna maka ma haka ake nufi shi mawakin ba wannan baitin kawai yayi ba ba iya wannan baitin ya tsaya ba dan akwai da ya ci gaba sai ce kaza ka ajabtu hatta sara min khuluqi inni wajadtu malaka shimatul adabu suka ce baitin ƙasa ya ce inni wajattu malaka shimatul adabu inni wajattu malaka shimatul adabu tun da ya ce adabu to yana nuna maka can sama ma laka ko ne to da ba zai yi ka zo ka ce wala ulaqqibuhu wa sau'atul laka ba inni wajattu malaka shimatul adabu laka ba adabu na ce wannan bai iya waka ba zai canza wasalin waka kamar duk wanda ka faɗa sakon zai iya ya fito mahallu shahid da ya suka kawo wannan baiti da ya nuna mana cewa kiran mutum da alkunya lakabi ya ce fasul alfasul alkhamis fasali na biyar an yi kare shi wannan fasali na biyar fi an tafiya ta hakkun lil abi la li ummi sanya suna lokacin da aka samu rabo tsakanin ma'aurata matar mutum ta haihu to haƙƙin sa suna na uba ne shine kuma da in ci a wurin uwa ba ta da ba ta da ba ta da fawa a wurin na da ummi ba na uwa bane to kuma yanzu cikin wanda ake so a nuna a nan shine idan aka samu sabani tsakanin uwa da uba uba ya ce ga sunan yaro uwa ta ce ita kuma ga sunan yaro kasan ana samu amma wannan ma haddare ni ma a gaskiya haddare ni ta dare na cikin gaskiya ina kana general ka fito daga bariki yau kana faɗi kana faɗi ba da barikin Najeriya ba a barikokin Najeriya ai ba zai yi ba ai o abin nan ko zai yi ko complain ne yayi kama da an ma ka ja da ke ba kaddara ma ta kan kafe ta ja to kai da kake anguwar ko gida ba kai aiki da shari'a ba in ka ɗauki sunan matar da sunan da mata ta karbi kiran yara ka kama hanyar lai ai sunan da uba ya sa da shi za a kira yaro ko da ku misali a ce shi ya sa sunan wani ita kuma ta sa sunan annabi kaka mutu ya ce ai nata ya ce daraja amma duk da darajar nata ita kuma rashin darajar ta kuma ta rage darajar sunanta sunan misali ta ce ta ta sanya suna mai maki hamsin shi kuma ya sa mai maki talatin da ita za ta ne maki hamsin maki goma take da shi a haɗa tana da sittin kenan shi kuma ta ne talatin shi kadai yana da sittin ka sayin kenan kun san shi ya fi dacewa su da aka samu cin karo ba ruwan mun sunan da uwa ta sa ba ta da wannan fawar amma zai iya ba ta ragama ce to wani suna yake ga la'asa to kaga lokacin fawar shi ce ya ba ta ce ta zago shi ma ya kamata ya je ki ta zago da dan za ta iya jin wani suna a duniya da duniya labari ko da karma gori ko da taban soyayya ko kwana tasa'in ta zo ta sanya yanzu wata mace za a iya mata haihuwar ta kama yarinya suna rayya ita ba rayya na ba ita ba rayya na ba kawai sunan yi mata saboda ta tsarin yarinyar ta burge ta bari ta ma wannan a sa mata gida ko za ta raka kamar kun ba kuma kayan ta to irin wannan bai dace ba sanya suna hakki ne na uba mala ce ha da min mala ne za a ce bainan nan wannan na ɗaya daga cikin abin da babu jayayya tsakanin mutane wa annal abawaini lallai su mahaifa guda biyu idza tanaza'a fi tasmiyatil waladi idan suka yi jayayya wajen sanya wa yaro suna fa iya lil abi hakkin sanya sunan na mahaifi ne zaka yanzu mahaifi shi ke da bawar ya sa suna malaki wal ahadisu kullu haka dillu ala hada akwai bugun da aka sa wal ahadisu mutaqaddima kullu haka dillu ala hada hadisan da suka gabata gaba ɗayan sa ta ke nuna tun da muka shigo wannan babin babu inda ka jance ga wata ba ma labarin waye uba ne kawai an yi haihuwa uba ya ɗauko da aiki ne na uba kuma haƙƙi ne naki kuma dama ce da shari'a ta bashi wa hada kama annahu yud'a da abi ila ummi wannan bai da bambanci kamar da ake kiran mutum da mahaifin shi ba da mahaifiyar shi ba fa yuqalu ibnu fulan kace wani dan wani ko suka je makaranta kace a baka listin yan makarantar in ka ga sunan mace to a farko ne na biyun sunan babanta ne ba za ka wani ce wance yar wance kowa ne ɗan wanci ba a faɗar haka a ƙarƙashin nan akwai inda suke waɗanda suke cewa ake kiran mutum da sunan sunan mahaifiyar shi suna cewa akwai wani hadisi da ya abin suna dogaro da wani hadisi da ya yatsu ko wani asali wanda bai ma tabbata ba cewa wai mutum an je lahira za a kira shi ne da sunan shi da sunan mahaifiyar shi har yake cewa wannan maganar karya ce suna cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbai da cewa an yi in sun rufe dan uwan su idan mata ahadun minkum min ikhwanikum idan wani mutum ya mutu daga cikin yan uwanku fa sawaitum turaba ala qabrihi kuka daidaita turbaya akan kabari falyakum ahadukum ala ra'si qabrihi thumma liyaqul wai wani ya miƙe wai wai wai hadisin bai inganta ba wai wani ya miƙe a saitin kai shi a kabarin ya ce ya fulan ibnu fulana ya wane dan wanci sai hada shi da sunan goshi to wai idan yayi haka fa inda hu yasma'u wa la yusibu a lokacin wai mamacin zai ji amma ba zai iya amsawa ba kun mai kulu sai wannan mutum ya sake mai tawa ya wane dan wanci fa inda hu yasawi qa'ida a cikin kabarin zai fara yiki shikenan kun mai kulu sai ya ƙara cewa ya wane dan wanci fa inda hu yaqulu arshid arshidina rai kuma kallah wai sai cikin kabarin ya ce wane lakana mana amsar mala'iku masu tambaya Allah ya maka rahama kaga wannan an koma kani wuce kuma ya zama kamar a kani wuce wala kamar fi inda hadisi ya tabbata mun sallam sai muke rahama ce to amma zuwa hadisin bai tabbata ba shikenan sai ya ce mashi ya wani dan wance bayan ya abin nan shiryar da mu shine wai annabi ya ce wannan abin zai faru ku duk ba ku sani ba sai ya ce sai shi na nan duniya sai ce mashi duk kurma haratta alaihi min duniya wani ka tuna abin da ka rayu a kansu na duniya na la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa annaka rabbika billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyya wa bil qur'an wa bil qur'ani imama wai sai na nan duniya sai ya ce ka tuna waɗannan abubuwa su ko mala'iku guda biyu munkar wa nakir suna tsaye to fa inna munkaran wa nakira sai munkar da nakir sai ɗayan su sai ya kama ɗaya ya akulu wahidun minhuma bi yadi sahibi sai ɗaya sai ya kama ɗaya sai ya ce mashi wa yaqulu in tsalib bina yace wani zo mu tafi kawai ma na qu'udum inda man kalin lukfina hujjatahu me amfanin zaman mu a wajen mutumin da an riga an lakkana mashi amsar tambayar da zamu mashi kaga kenan wani ne alam da kan mala'ikun an buɗe na musu da su su suke in sun zo a faɗi eh wannan kamar haka ake so a nuna shi kenan fa yakunu lahu hadida hudu na huma yalla yake ku da ku iyalai ki ya sha suna ka kai wala musu tambaya na kabari ba fa kana rajulun sai wani ke ya rasulullah ya manzo Allah fa yalla bi ura ummu sabai wani kika raba ta ya rasulullah in ba mu san sunan uwar shi ba fa kada ke bayun sibuhu ila hawa sai ki gida kika maman shi Hawwa'u kowa dan Hawwa'u ne ce ya wani dan Hawwa'u alisi wannan hadisi ne da'if jidda al-Imam al-Haytham ya kawo shi a cikin Majma'u Zawaid haka Tabarani a cikin Al-Kabir da isnadin da malamai suka haɗu cewa akwai waɗanda ba a san su ba Ibn al-Qayyim ya kawo wannan hadisi a Zadul Ma'ad da ya kawo shi cewa ada hadithun la yasihu raf'u wannan hadisin bai inganta ba ce annabi ne ya faɗa haka الإمام ابن حجر أسكن فتح الباري مجلد نجومة حتى الإمام النووي أسكن المجموع شرح المحذب wanda ya tafi ne ke kasu wannan hadisin da ya dunkule hadisi ne da bai inganta ba to da aka kafa kenan ba za a jingina mutum da mahaifiyar shi ba kullum za a jingina mutum ne ga mahaifi yace dalili ma qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce ud'uhum li aba'ihim kowa ku kira shi da sunan mahaifi wa aqsatu inda Allah shine mafi adalci a wajen Allah har annabi sallallahu alaihi wasallam ya kallafa mana cewa mu kira kowa da sunan mahaifin shi in muka kira ko mutum ya dingina kai shi ga wanda ba mahaifin shi ba fal jannatu alaihi haram haramun ne shiga aljanna yace wal waladu yattabi ummuhu fil hurriyyati war rik to kaga inda uwa ko yake da tasiri da yana bin mahaifiyar shi ne wajen samun yanci ko bauta kenan idan baiwa ta haifi ɗa misali yanzu ba ɗa na miji ya je ya auro baiwa mace sai ta haihu yanzu ɗan uwar zai ne ɗan bawa ne shi sa aka ce karin nan yake je ya auro bayi ya auro baiwa ta yi ya goma me ita zai iya zagoyawa ta na gari ya miki zaki ya ce a fito man da bakwai a ciki ya zazza da manyan ya bakka da na goye da yayi da me mara lafiya kawai ya wuce kasuwar bayi can koyon kudin shi ko na gode ba zai ce maka ba amma kaga kai da ne ba da maka lokaci ni na samu ki suna wannan da an baka amma nan ba a baka ba to haka idan ta samu yanci ce su bi ta yace wa yakka biyu abahu fil nasabi a nasaba kuma sai ya bi uba haka zaka ce kai dan gidan waye yake to ni dan gidan wanka ne yar wane wane wane ko da aka ji ta so gurbata kai dangin uwa yace a'a to dawo dangin uba ba a yi mana bayani sai kuma a ji mutum kila ya shuru yanzu da arnan duniyar na yasu an san na saba ta bangaren kuwa amma ta bangaren uban ba ai la tasalban ashiya in tuja lakum tasukum to sai ke cewa wa tasmiyatu ta'rifun nasabi wal mansubi ko ta'rifun nasabi wa tasmiyatu ta'rifun bin nasabi wal mansubi akwai bugun da aka kawo kuma kuma zai ba da ma'ana ita sanya suna to wata sanarwa ce ga nasaba da shi wanda aka nasabta zuwa gare shi wa yadda bi fi dini yanzu inda magana ta karshe yaro wa zai biya addini misali musulmi ya wuri kirista duk da bin zamanin suna cewa shari'a ta halatta amma dai makaruhi ne ibnu ba ce makaruhi ne alam duk ga musulmai ne kirista ita in kawo lokaci kai na dama nan duniya akwai matsala lahira ma bai kiwa da matsala shi ko Allah dan abin yake ta kai malamai ayar suratul maida da ta hana auren kiristoci an shafe ta da ayar suratul bakara wala tanki ulul mushrikati hatta yuminna yake kai ta shafe ta magana daya naka haramun ne mutum ya auren kirista kawai ya buga sa ya gaba amma dai malamai ne kin kamar babu dalilin an shafe amma dai tana aiki amma baka wuyi amma za ga a haka wani sai to yana so ne ya aure ta yi musulunta da ita ko da kiristantar da kai ba ai inda su samu ma har da wanda zai kamata ya aure kirista a samu wani hamu shaƙin ma da ya aure ta amma mai bikin illa ɗaya kuma a cin ba ya duhun dare kuma shi ne zai aure wani ta kuma wanda ba ta hanya ba kaga in kaji sun ɓace sai ka ce dama za a dana an sashi zanen mahaukaciya to shine to ko kuma kaga idan namiji musulmi ya musulmi ya auro kirista suka haifi ƴaƴa ƴaƴan wa za su yi ko kuma aka yi rikin sa'a ai ana samu ko musulma ta je ta auri kirista idan suka haifi ƴaƴa ƴaƴan wa za su yi za ka ce a babin addini addinin da ya fi inganci shi ƴaƴa za su yi ko shi ne na uba ko shi ne na uwa saboda nan ba magana ce in uwar ce musulma to su baban su kirista idan baban ne musulmi su baban su musulmi ba wannan ka'idar kawai za a ce wane ne khairul adiyani da kiristanci da yahudanci da budaism da handu da musulunci za ce da musulunci za su shi ne mala yake cewa yattabi siddini khaira abawaihi dina da zai bi mafi alkhairin addinin ma'aikan shi ne duk wanda yake musulmi a tsakanin mahaifan shi zai yi misali yanzu duk suna kiristanci ko suna kafirci sai uwar ta musulunta to ƴaƴan wa za su yi ita za su yi bin yawan ko su nawa ne ita za su yi a'a shi ne ya musulunta ita ce ba za ta musulunta ba dukkan ƴaƴan baban za su yi wanda ita ce ka'ida ya ce fa ta'arifu ka ta'arifu wal aqiqa da haka dai sanya suna kamar karantarwa sai kamar aƙida yake wa zaɓika ilal aji duka waɗannan ayyuka ne na uba kaga karantar da ƴaƴa aikin uba ne in mutum ya bar wa mace ya bar masa wani aikin da ba naka ba in ta taimake shi saboda ana tare babu dai amma in ta yi ne saboda lalura ba yadda ta iya to za ku a fitar mata da haƙƙinta yau malayan fa malun wala ban la ila al-ufi duka waɗannan ba a kai su zuwa ga mahaifiya ba zuwa mahaifiya قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يا شيء ولد لي الليلة مولود an mara haihuwa a daren da ya wuce a sammai tuhu bismi abi ibrahim sai na sanya wa yaron suna da sunan mahaifina ibrahim yace wa tasmiyatu rajuli ibnahu ka tasmiyati gulani sanya wa mahaifi suna a sanyawar mahaifi suna ga kai kamar sanya suna ne ga bawan Gudaka shi ke da ƙarfi shi ke da tacewa shi ke da hurumi kuma shi shari'a ta baiwa wuka da nama da aka dai aka ce mace ba za ta fito ko uwa ba za ta fito ta yi shaci faɗi ko kuma ta ɗauki ragamar sanya wa yaro suna ba face sai ta samu amincewar uba in ya amince alhamdulillah in da ya amince wata ita ta yi haƙuri haka Allah ya tsaro rayuwa ita ma akwai inda kuma za a ce ita ma tana da nata haƙoƙin ko kuma wata darajar ko wani matsayi ina saboda yanayin lokaci sai mu tsaya a nan wa alaikum assalam wa rahmatullah na na a to ba suna da harshe ba suna ishara ai da nan nuna maki a cewa da suna zai iya faɗi in ya iya rubutu ya rubuta in bai iya faɗi ba ma ko ya faɗa ba a gane ba a nemo wani kurma ya mai bayani su sun san da suke yi suna kuma wannan harshen nasu shi za a nemo wani ya zo ya ya fassara cewa ga sunan da yake yake amma duk da haka nan yana kurma uwa bata ci banza ba harshen su dai shine oga na alaikum Eh, eh, ya musulunta eh. sun bi ne musulun ka yi ba a ji addini bai da tasiri a irin mai an samu su a gudu ɗaya a cikin su dari da cewa inda kungiyoyin addini ya yi su ne a lokacin su bi da lauyoyi da masana musamman ka gani yaran sun kai sha takwas kuma suna da sha'awar su bi shi kenan su kuma kanana constitution ko an je kotu zai wuya bayar da goyon baya sai ya sa yi amfani da jabarbaru da hikimu na ganin cewa dai an yi wani abu na motivation ko kyautatawa da za ta ja hankalin su su biyo uwan amma a wannan muna maganar a ka'ida ta addini abin da ya kamata ya faru kenan na ma an kaɗa gani.
Ana a wurin da ɗan bayan Ibrahim
bisa suna eh a idan mutum aka mutu yi wasu mara kushe ke shi zai sa suna sai ma jin yana da kawa a cikin kyanta ma duka dai a bisa tun da yadda zai sa sunan da bai da kyau ba sai a ce to shi kenan ya faɗa sunan in ya kawo sunan da bai da kyau ne shi ma ba ta zai ba ya sa suna mara kyau mu canza ya kai sunan da ka sa a shari'a bai da kyau sai sake canza wani irin wannan ba zai zama da ma da matsala ba duk da iyaye ne suna da wata fawa da iko mai girma a kan ƴaƴansu kamar da shi ma wannan uban na yanzu in da ƴaƴan aiko yake shi ma ya sami irin wannan ikon nan gaba ka ga in ya ƙi to za a maimaita kuma za a biya Na'am. Alaikun Sanya. Doke yana ma da kunya.
Wanda aka fara da Wanda aka san.
yana so ya kan faɗe su amma kuma sunan gaba ɗaya za su iya rai misali har wajen faɗe su. Dogo ake kamar abincin ke haka, kamar Khalid Ɗaukaki da haka.
Ya zama a kulke ke. A kuka yayi nisa ake. Ai ba a ce mani dole dole in ya sa alkunyar mace aka haifin mai shi namiji kuma ya canza ba. Sai ya kamata ya ɗauka. Ko ko abu Khadija ko abu Khalid bin misali. amma zai ce abu keke ko zamani ko zamani kaga kuma yanzu in ka zo ka ce abu keke kowa da yadda zai fahimce ka wani zai ce wannan keke din kowa dai a harkar shi in dan kwallon ne sai halalo wasu yan Barcelona da Real Madrid wai sun ce fara da da ke sai samu wani suna daga irin kasashen turan nan harufa goma sha ɗaya kawai wata ce shi kike ne to kaga mutum zai zama ɗaya ne kawai ya alkinya da shi an haife shi ba a haifa ba zai ma iya da kunyar misali zai ce abu salih sai daga bayan fara mai haihuwa da bai ma san khalid ya ki sa khalid kuma ya ci gaba da tafiya da abu khalid din dukkan shari'a ta bayar da dama ba a takura a kan duka Allah ya samu dace subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka